تلاهل تنوري فسرا وفتحا في سواه تلا بعين اتل واجعل قول لاهل تنوري كسرا وفتحا في سواه تلا بعين اتل واجعل قول لاهل تنوري كسرا وفتحا في سواه تلا بعين اتل واجعل قول لاهل تنوري كسرا وفتحا في سواه تلا ana magana a kan fi'ili wanda yake mabni lil majahuli ko mabni lil maf'ul ya fada in tasnidil fi'ila lil maf'ul fati bihi marmum al-awwali wa kasirhu idan ka dangana fi'ili ga maf'uli ka shafe fa'ilin to sai ka zo da shi alhali yana zamowa na farkonsa da ramma kamar katala za ka ce kutila ko rarraba za ka ce ruriba kutila linsanu ma aka fara kulika linsanu min ajal duk gashi harafi na farko ya zo da ramma wa kasirhu amma farkon sai kai masa kasara iza tasala idan ya zamo ya sadu bi ainihin italla da aini wanda yake mai illa kamar daga ba'a ko kala ko ja'a ka gina waɗannan fi'ilan lil maf'uli to harafi na farko a sannan ba za ka yi masa ramma ba za ka yi masa kasra ne za ka ce kila bi'a ji'a asalin kila wila wila wila sai aka ga wato ita wawi ta zo da kasara bayan ramma haka yayi nauyi shi yasa sai aka shafe kasarar ta harafin da yake kafin ita aka ɗau kasarar aka mayar da wannan harafin ita wawon kuma aka mai da ita ya ya zama kila asalin kila kula haka nan bi a asalin sa buyi a buyi a ne sai aka ga kasara ta zo a kan ƙarƙashin ya bayan ramma ya yi nauyi sai aka ɗauki kasara aka mayar kan bar ita kuma yar aka kyale ta ba wasali ya zamo biya hakanan ja a asalin sajuwa wannan shi ne hukuncin to amma akwai a larabawa wanda suke kadasar su asali su ce bu'a ko kula kamar faɗin mawaƙi laitar wahaliyan fa'ushe allaitu laita shababan bu'a fashtaraitu laita wahaliyan fa'u shay'an laitu laita shababan bu'a fashtaraitu a to laita shababan bu'a yace bu'a bai ce bi'a ba asali a wanda ya cewa ce bi'a ko faɗin wani mawakin da yake cewa hukat alani raini istuhaku hukat alani raini istuhaku ta hata bidu shauka wa la tushaku hukat alani raini istuhaku تحت بئر شوكة ولا تشاكو yace hukat bai ce hikat ba to akwai masu fada haka akwai kuma yi masa ishimani a faɗe shi tsakanin rammar da kasarar kamar jara'ar sai a tuzo hullazi na kafaru shi yasa wato akwai guda uku kenan a nan asali je a fada wato wanda ya fi yawa wajen larabawa a fada da kasara akwai kuma masu barin sarsa asalin akwai kuma masu yin ishmani shi ne a waka sarfa iza ta sala da ainihin italla waje al a ka sanya wato lima kaula lafiri ga abin da harafin da yake kafin karshe filmuri idan filin mari ne sai ka sa masa kasarar kasara a fili mari mabni lil majhuli harafin da yake daga shi sai karshe to ana sa masa kasara ne misali kamar katala za a ce kutila ta ita ce daga ita sai harafin karshe to za a yi mata kasara ko akarama za a ce ukurima ko da haraja za a ce duhurija ko ista gafara za a ce ustugufira wasu guci rafa ita ce kafin karshe za a yi mata kasara ko yaushe fili na zama mabni ne lil majhuli to harafin da yake daga shi sai karshe yana zuwa da kasara ne wa fatan fi siwa hutala ka sanya fataha kuma a waninsa wanda zai bi shi wato idan murari ne kuwa harafin da yake daga shi sai karshe sai ke masa fataha fi'ili muradi idan an yana shi lil majhuli to harafin da yake daga shi sai karshe sai ya zama da fata kamar yuqtalu ko yuhlaku ko yustagfaru yundalaku yustakharaju duk dai harafin da yake daga shi sai karshe sai ya zama da fata hali a fi'ili muradi a fi'ili mari hukuncin sa a masa kasara amma a fi'ili muradi hukuncin sa a masa fatha to sai kuma wanda yake wato an fara wato ya za a yi wasalin na farkon da idan ya zama ya fara da ta ko ya fara da hamzatul wasali shi zai fada a baiti na gaba wannan dai baitin kenan wato cewa wa kasirhu za ta yi masa kasara shi harafi na farkon na fi'ili mari wanda yake an gina wato an gina shirin majhul an gina shirin majhul za ka yi masa kasara idan kasala idan ya sadu bi ainihin italla da aini wadda take mai illa kamar kala ko ba'a ko ja'a sai ka ce kila bi a ji'a to waj'al qawla lahi fil muri kasara ka sanya kasara kafin harafi na karshe a cikin fi'ili mari idan ke limari ne harafin da yake daga shi sai karshe sai ka rasa kasara ka ce kutila ko hulika ko ululika ko ustubutira ko ustukurija ko ustufiya to wa fatan fi siwa ka sanya fataha in ba mari ba ne idan murari ne sai ka fada da fata ka ce yusta haraju yukutalu yukuramu yuntsalaku tala wanda yake yari wannan tala din zara ta tumimul baiti ne ya kawo shi ne don suka baita a wannan baitin kenan sun sa ta yi wanda an fada da ya cewa wannan hukunci hukunci ne wanda yake ya gama da amari da murari'i duk fi'ili wanda yake mabni lil maf'uli ko kuma mabni lil majhuli duk ɗaya ne ana cewa mabni lil maf'ul ana cewa mabni lil majhuli to duk dai hukunci ɗaya ne dangane da wasalin da za a yi wa farkon shi ne cewa ramma za a yi masa ramma ne inda yake ba za a yi masa ramman ba sai gurin da yake harafi na biyu harafi na biyu ya zamo harafi ne na illa wanda a wannan halin aka ce ane masa kasara kamar kala in an dangana lil majhuli asali za a ce kuwila ne kuwila to amma a tashi daga ramma zuwa ga kansa wawi mai kasara sai aka ga yayi nauyi sai aka shafe rammar ta kan shi kafin aka ɗauki kasaran nan ta kan wawi aka mayar ita kuma wawun aka mai da ita ya zama ƙila ƙila to a nan ne yake ba za a fara da ramma ba kawai sai kamar irin nan kamar ƙila ko biya wanda shi kansa wannan ɗin ma akwai a larabawa inda za mu ji wanda suke farasa da ramma a su ce ƙula akwai masu cewa ƙula kamar yadda za mu ji akwai baitin mawaƙi da yake cewa laita wa haliyan fa'u shay'an laitu laita shababan bi a fashtaraitu laita shababan bu'a bu'a a maimakon ya ce bi'a ya ce bu'a laita wa haliyan fa'u shay'an laitu laita shababan bu'a fashtaraitu ya ce laita ina ma dai a ce to kuma sai ya dawo ya ce wa hal yanfa'u shay'an laitu yau ina ma a ce ko tana da amfani ai ina ma a ce ba ta da wani amfani laita shababan bu'a ina ma a ce kuruciya ana sai da shi fashtare to in ya so ni in siya a to bu'a ya ce bu'a wato wannan a cikin jumla tasa akwai idinabi ta fuska biyu ko akwai idinabi da ta fuska biyu a baitin wanne ne na farko wanne ne na biyu laita wa haliyan fa'u shay'an laitu laita shababan bu'a fashtaraitu akwai idinabi ta fuska biyu wanne ne na farko wanne ne kuma na biyu laita wa hali yanfa'u shay'an laitu sannan kuma akwai majazi murakkabi a ciki ina majazi murakkabi yake a wannan baitin laita wa hali yanfa'u shay'an laitu laita shababan bu a fashtaraitu akwai majazi murakkabi ina yake a wannan baitin majazi murakkabi saboda istifhami ne wanda yake amma ba an yi amfani da shi ne a hakikarsa ba an yi amfani da shi ne ana nufin nafai cewa ai ina ma a ce ina ma ka ce ai ba ta da wani amfani a abin da ya kuma huci ya za a shi ya sa wahal yan faushe allaitu majazi ne murakkabi tunda a istifhami ne amma an yi amfani da shi ba ana nufin istifhamin ba insha'i ne amma kuma ma'anarsa khaba tunda yana nufin korewa kamar ya ce la yan foshe allaitu laitu ba ta amfani da kore to shi ko idinabin fa guda biyu shi ne na farko da ya maimaita laita laita din da ya maimaita ta ya ce laita sannan kuma ya sake cewa laita wa sababa wannan maimaita laita shi ne da naji na farko na biyun fa a ina na biyun yake a nan a abu a wannan jumla ce wadda take asaliya a ciki domin ita ce ake mama ta zo da maganar da ake so a kawo shi yasa ai ba idinabi a cikinta amma akwai wani abu wanda za ka iya faɗa shi ne ko Allah a iya cewa akwai isti'ara a ciki saboda an kamanta shi ƙuruciyar da wani abu wanda yake hajja ce ta siyarwa to sai aka shafe shi kayan siyarwar aka yi nuni zuwa gare shi da wani abu lazuminsa shi ne cewa an siyar aka yi tarshirinsa da cewa ni kuma nasiya an siyar na kuma na ni kuma nasiya da a iya gudanar da isra'ara wadda take makaniya don kamanta ƙorociya da wata kaya da wani kaya wanda ake siyarwa to amma ba nan ne idinabin yake ba na biyu a shi jimlan nan mu'tarira wadda yake ta yi itirari tsakanin harafi da kuma takidinsa da aka yana cikin wurare goma sha bakwai da ibn hishamin ya lissafa cewa akan samu jumla mu'tarira ko jumla ta yi itirari tsakanin harafi da takidinsa laita da kuma laita wadda ta zo don takidi to sai aka kawo jumla mu'tarira ita ce wa hal yanfa'u shay'an laitu an yi ijnadi ta fuskar kawo jumla wadda take mu'tarira to shi kuma bu'a dinnan misali idan zamu lirarin sai a zamu ci bu'a kuma ne nuna juri wannan ta sauki to kuma shi kansa mabni ne bisa ne ko mu'urabi ne muna fara duba ne mu gani kalmar mu'uraba ce ko ko mabniya ce mabniya rufa fata to ina na ibul fa'ilin tun da an ce mabniya ne yana shuli ina na ibul fa'ilin duk fili wanda yake mabniya ne majhul yarfa'u na ibul fa'il an shafe shi mahazu mutatuli ne jawazin naib alfa'il mustatiri ne jawazan ba lalle ne ya buya ba amma dai ya buya bu afuwa to yanzu bu afuwa kuma ya zama ne kenan eh laita shababan bu'a labarin laita ne ko to me mahallin sa kenan yana da mahalli al'irabi jumlar ko tana da mahalli al'irabi tana da mahalli al'irabi a mahallin rafa take saboda labarin laita ne idan misali kuma za a yi tambaya a nan za a ƙara wata tambayar asali dai an san ita inna da yan uwanta wanda laita tana cikinsu suna shigarwa mubtada ne da labari ko koyaushe inna da yan uwanta suna shigarwa mubtada ne da labari wanda suna tsara mubtada da labarin wato daga zama shi mubtadan marfu'i sai ya koma mansuri labarin yana nan a marfuri amma zaɓa maimakon a ce labarin mubtada za a ce labarin inna ne ko labarin ɗaya daga cikin yan uwanta to asali a cikin shi mubtada ya zo ma'arifa asali a cikin mubtada ya zo ma'arifa labari kuma asali a cikinsa ya zo ni kira to menene dalili a cikin dalilai an faɗi wasu littattafan sun kawo ma wajen guri 35 ko dalilai 35 da suke ba da dama ko suke halatta a yi mufada da nikira to shi wannan da aka ce shababan kaga shi shababan din muftada ne me yasa muftada ya zo nikira menene musawwigo abin da ya halatta da me ya itisasi in an ce itisasi zai zama itisasi ko da sufa ko hali ko rafawa ko wani abu to anan shi da me ya itisasi laita shababan bu'a fashtaraitu haka kuma mun koma ta fuskar balaga ma iya cewa shi sunan inna da yan uwanta koyaushe musnadu ilaihi ne menene yasa aka kawo musnadu ilaihi a nan nikira musnadu ilaihi a nan ya zo nikira ko shababan shi ne musnadu ilaihi gashi kuma ya zo nikira ta fuskar na zani bincike akan wani dalili ne yasa aka yi mubtada nikira tunda dai asalin sunan inna da inda ya zo mubtada ne asalinsa inna da yan uwanta ba sa shigarwa ga jumla in ba jumlar mubtada da labari ba menene musawwigu lil ibtida'i bil nakirati ana ina sufar bu'a ai labari ne ba sufa ba bu'a labari ne ba sufa ba ifirari ne yasa akai eh kuruciyar mai yawa ba sai ya siya ba wannan ta kare sai ya kara sai ya dauko wannan ya abin nan kamar yadda ake tare riguna ko inda in za ta yi ma ai mutum sai sai da yawa wannan ta kare sai ya dauko wannan wani da na hau dalilin da yasa aka kawo mufta da kira saboda ana nufin zarar umumi shi abin da yake nufi a nan kowace irin ƙuruciya ma ba ce waye yana da wani zaƙi ba inda ƙuruciya ce yana daga misalinsa inda su malaman nahu suke kawowa da sukan ce tamratun khairun min jamrati da dino ƙwayar da dino duk lalacewa ta ko da kan kamo ne ba zaƙi ko ba laushi amma ya fi inda wajen sawa a baki ne fiye da garwashi don inda biyu ne ka sa a baki ka ko ba zai ciwo ba ka tofar da shi bakinka ba zai kone ba amma in ka sa garwashi ai an shiga uku ko tamratun hakikanin ita dabino in dai dabino ne a matsayin dabino to khairun min jamratun to shi ma nan da yake shababa yana nufin in dai ƙuruciya ce ba ya ce ƙuruciyar jin daɗi ba ba ya ce ƙuruciya ta namiji ba ba ya ce ƙuruciya ta mace ba ba ya ce ƙuruciya ta ƙurucin da zai samu ƙuruciya shi ala kulli halin shi babban abin da baya so abin da yake musu abin da ya fita masa da hankali kawai tsufa shi yasa in dai za a koma in dai da za a samu ƙuruciya to shi shi kenan ko ma a wani hali ne shi ƙuruciya ta yi masa ko a wani hali ne in dai ƙuruciya ce to shi ta yi masa shine ma'anar tankirin anan kamar wannan na tamratun khairun min jamratin haka nan ma tamratun nikira ne amma an yi mubtada da shi saboda yana nufin a hakikar ita dabino inda dabino ya ce a baki kan ai gara ita gara dabino a baki da a ce an sagaro shi to ta fuskar na hau kenan ko ta fuskar tsarin malaman balaga fa ya za su menene dalilan da suka sa a kawo musnadu ilaihi ni kira uhu uhu uhu uhu sai ne kuma a bayan wata tasirin wariddihi wariddihi walwasfi shi yasa ya kawo a ko walwasfi ne walwasfi ne ko mutane ne walwasfi shi tamkili yana zuwa lista haƙini sai kuma wariddihi to sai kuma wal isradi to shi anan ai abin da yasa ya kawo shi nikira lista haƙiri ne ba lil isradi ba kai kurushe ko da ai kankanuwa ce za a siyar to shi zai siya ko da ai kankanuwa ce za a siyar to zai siya ba ifradi ba ta haƙiri don cewa ko da a kankanwa wato ko da a kankanwa ce za a siyar zai siya shi ne ma'anar kawo musulmi ilaihi a nan misira laita wa halliyan fa'ushe allaitu laita shababan bu a fashtaraitu ko kuma faɗin wani da yake cewa hukat ala launai ne ustu haku ta hata biɗu shauka wa latu shaku hukat yana sufanta yana sufanta tufafi ne yake hukat ala niraini istuhaku ta hata biɗi shauka wala tushaku yace rigar nan an saƙa ta da takalaji lokacin da ake saƙa ta takalaji aka yi amfani da ita ba takala ɗaya ba shi yasa tana iya karo da ƙaya amma ba da za a ƙayar ta huda ta saboda saƙuwar da ta yi tsananin saƙota ya sa ƙayar ma ba ta iya hudata shi ne ta haka biɗi shakwa wala ta shaku hukat a maimakon ta yi kat ya ce hukat a maimakon ya ce hikat ya ce hukat a to fi'ili ke nan mabni yin majhuli idan ya zamo harafinsa na biyu ainihin fi'ilin harfin illa ne ta yiwu a fare shi da kasara dai a maimakon ramma sai a mai da ramma ta koma kasara ko da yake ba wai wannan rammar ake mayarwa kasara ba ita ramma ta asali shafe ta ake amma kasarar da take kan harafin illar ita ake ɗaukowa a dawo da ita a kan shi harafi na farko kamar ƙila ƙuwila ne asalinsa to wannan kasarar ta ƙafi ta wau'in ce aka ɗauko aka dawo da shi shi yasa daga ila sai da aka yi ayyuka kamar hudu sannan ya koma haka daga ƙunwila ne da farko aka shafe rammar da take kan kafin sannan aka ɗauko kasara daga wawi sannan aka mai da kasarar ƙarƙashin kafin kasarar da aka ɗauko aka maida ta ƙarƙashin ƙafin sannan shi kuma wawun aka maida shi ya ya zama ƙila wa ƙila lillazina taqaw wa ƙila lillazina taqaw ma za an zala rabbukum qalu khayra ƙila haka nan kamar bi'a shi ko asalin sa a ne shi buyi a aikin da aka yi bai kai kamar na ƙuwila ba saboda shi yaran daman an batta ayata ne amma a ƙuwila wawi ne aka juya wawin ya komaya ƙuwila wawi ne aka juya shi ya komaya shi ko buyi a daman tun farko ya ce yasa shi kawai abin da aka yi da farko an shafe ramma ta kan ba sannan aka ɗauko kasara da take ƙarƙashin ya sannan aka kawo ita wannan kasarar ƙarƙashin ita ba ya zamo bi'a iya ta koma ba wasali amma yadda ya daman tun farko da akwai ta ba kama a ƙila ba to shi ne kuma aka faɗi cewa fuska ta biya ya cewa ƙula ko bu'a kamar yadda wannan baitin yake wata shababin bu'a akwai ma kuma fuska ta uku shi ne ai ishmani a ce ƙula wato ai kamar rabi ramma rabi kasara ƙula ko kamar yadda kira'a mu take sai atujuhul lazina kasaru to ba ramma akai halisa ba ba kuma kasara akai halisa ba an yi ishimani ne shi ne fuska ta uku ba ta yadda shi irin malik ɗin yake kada a alfiya wa kasiyar awar mum fasu lafiyar o'il ainan wa rammun ja ka bu a fahatu ne wa kasiyar awish mum fa sulafiyan wa il ainan wa rammun ja kabu a fatu ne to wannan kenan ko sai mu tafi ga shi ne mai zuna kan hurufin zai hamzi wasu ne rumman ma'ahu ma ta ilmu dawa a te ta ilmu dawa a te mu manna tilwa hadi wila wa mata ilmu wula amu dawa a te mu man ثالث ذي كسر ذي همز وسل يرم معه ومع تائل مدى وأتر ممتل وهادي ولا ثالث ذي همز وسل يرم معه ومع تائل مدى وأتر ممتل وهادي ولا ثالث ذي همز وسل يرم معه ومع تائل مدى وأتر ممتل وهادي ولا ثالث ذي همز وسل يرم معه ومع sa'il muɗawa a firmin tilwa hadiwila a magana a kan fi'ili wanda yake an gina shi ne mai jahuri da yadda ake yi tun da a nan a ilimin tasarifi abinda ake koyarwa shi ne ya ake wa fi'ilin ko ya za a yi wa fi'ilin in an gina shi ne mai jahuri amma cewa ga dalilan da suka sa a yi haka wannan sai ilimin na hau kuma sai balaga wato ga dalilan da suka sa a gina shi ilimin majhuli ya zama ba a ambaci fa'ilinsa ba a kawo shi ba tare da an ambaci fa'ilinsa ba to wannan magana ce wadda ta shafi na hau da balaga shi yasa ana bayani kan ya za a yi wa shi fi'ilin idan an gina shi ilimin majhuli shi fi'ili ta yi zama ya fara da hamzatul wasal fi'ili ya zama ya fara da hamzatul wasal a aune aune guda goma sha tara da muke da su na fi'ili guda nawa ne wanda yake suka fara da hamzatul wasal aune ne ya fara da hamzatul wasal daman ma kusan sulasi mazidin ne dukkanin su in banda guda biyu shi yasa ai guda nawa ne na farko dai ba mu da wani fi'ili mari wanda yake sulasi wanda za a ce ya fara da hamzatul wasal haka na ruba'i wanda yake daman asali ne in an ce ba magana cewa ya fara da hamzatul wasli tun da an ce duk harufansa na asali ne ita ta hamzatul wasli ƙari ce take zuwa wanda yake kuma ruba'i mazidi ne wato daga sulasi ne aka ƙara harafi ɗaya shi ma dai ba wanda ya fara da hamzatul wasli wanda muna da aune aune guda uku ko akwai af'ala akwai fa'ala akwai fa'ala amma duk wa'ina auna-aunan guda uku ba su fara ba mun haɗa da auna-aunan mu guda uku na fili sulasi mujarrabi da kuma guda ɗaya na fili ruba'i mujarrabi muna da awo bakwai a cikin sha taran nan wanda ba su fara da hamzatul wasu ba ya zama saura goma sha biyu ko a cikin sha biyun nan dai akwai wanda su ma dai duk da haka ba su fara da hamzatul wasu ba ko guda nawa ne a cikin sha biyu masu rage suka fara da hamzatul wasali hudu kawai guda bakwai da wanne af'ala ai shi hamzatul qad'i ce hamza ce ta qad'u ba ta wasalu ba akwai eh to amma kafin mu kai ga istaf'ala za mu fara da fi'ili mai harafi biyar wato humasu wanda humasi muna da auna auna guda nawa fi'ili wanda yake mai harafi biyar awo nawa ne muke da shi muna da awo nawa ne fi'ili humasi na farko dai akwai guda ɗaya wanda yake mazidin ruba'i ne asali ruba'i ne amma aka ƙara harafi ɗaya koma humasi asali mai harafi hudu ne aka ƙara harafi ɗaya koma mai harafi biyar shine awan ta fa'alala to bayan nan kuma muna da wasu auna auna guda nawa wanda mazidin sulasi ne wanda yake an ƙara musu harafi biyu muna da awo guda biyar awo biyar ne shi yasa fili humasi shida ne auna wani guda shida ne amma ɗaya daga cikinsu mazido ruba'i ne guda biyar ko mazido sulasi ne shi yasa daman ba fi'ili humasi wanda yake asali fi'ili gaba ɗaya ba kaiwa harafi biyar in dai duk harufansa na asali ne sai in akwai ƙari awon da muke da shi humasi guda biyar wanda yake mazido sulasi akwai tafa'ala akwai tafa'ala akwai tafa'ala wanda su nan ba su fara da hamzatul wasul ba muna kuma da ta'ala muna da in fa'ala muna da if'alla guda uku nan su sun fara da hamzatul wasul sannan kuma fili ne harfe shida shi kuma awano ne mun samu guda uku a nan ko to a fili ne harfe shida fa auna wannan guda nawa ne duka fi'ili wanda yake su dafi auna aunarsa guda nawa ne kawai muna da guda biyu wanda yake mazido ruba'i shi ne awan if'alalla da kuma awan if'anlala kamar ma'ana daga ɗam'ana ɗam'ana ne asali da haraja aka yi masa ƙari ya koma harafi biyu ya koma if'alalla kamar ilma'anna ko sha'arra akwai kuma if'anlala kamar ihiran jama daga harjama ne ruba'i ne asali to bayan nan kuma muna da auna-auna guda hudu wanda su filin asali ne harafi uku ne amma aka ƙara harafi uku ya koma harafi shida shi ne akwai awon istafala kamar ista gafara ko ista haraja akwai kuma awon if'awwala kamar ijlawaza akwai kuma awon if'ala kamar ihimara ko idiyara ko iswada sai kuma awon if'au'ala if'au'ala kamar igidaudana shi yasa an muka duba za mu ga fi'ili wanda yake mai harafi shida dukkaninsa ya fara da hamzatul wasulini ba awo a cikinsa wanda bai fara da hamzatul wasli ba da wanda yake asalin sa harafi hudu ne kamar idin ma'anna ko kuma iran jama da kuma wanda yake asalin sa harafi uku ne kamar ista gafara ko kuma wato ista gafara ko kuma ihimara ko igidaudana to duk wa'annan za mu ga sun fara wato da wanda wato da harafi da hamzatul wasl ne sun fara da hamzatul wasl ne shi yasa daman fi'ili muna da guda uku wanda yake sulatu asali fa'ala fa'ila fa'ula muna kuma da guda wato wa'anda suke bisa harafi hudu guda hudu awon hudu amma ɗaya a ciki asali ne shi ne awon fa'alala guda uku za'i shi ne a fa'ala fa'ala fa'ala muna da aune-aune guda shida wanda suke humasiye ne ɗaya daga cikinsu asali ruba'i ne aka ƙara harafi ɗaya guda biyar kuwa sulasi ne aka ƙara harafi biyu wanda yake mai harafi shida kuwa muna da aune aune guda shida ne shi ma muna da aune aune guda shida amma a ciki wato guda hudu mazidin sulasi ne shi ne awon istaf'ala da kuma if'au'ala da if'awwala da if'ala su wannan su ne asali sulasi ne istagafara kamar istagafara ko waza ko igidaudana ko ihimara sai guda biyu wanda su ruba'i ne mazubin ruba'i ne shi ne a wani if'alalla da kuma if'allala kamar ibn anna ko ishiran jama shi yasa masu shida dai su shida duk sun fara da hamzatul wasli ne a masu biyar fa guda nawa ne a cikin guda shidan guda nawa ne suka fara da hamzatul wasli guda uku shi yasa a fi'ilai aune-aune guda goma sha tara guda tara su ne suka fara da hamzatul wasali guda goma ba su fara da hamzatul wasali ba duk dai fili wanda yake mujarrabi daman ba shi da hamzatul wasali muna da aune-aune guda hudu wanda yake kuma mazidin sulafi da harafi daya guda uku shi ma ba hamzatul wasali shi ne an hada bakwai a cikin kuma mai harafi biyar muna da guda uku wanda ba hamzatul wasali in an hada da bakwan sun zamo goma guda goma ne ba su fara da hamzatul wasali ba guda tara su fara da hamzatul wasali to yace salisa zi hamzi wasali rumma ma'ahu harafi na uku na duk wani fi'ili wanda yake ya fara da hamzatul wasali to sai ka yi masa ramma tare da shi kansa hamzatul wasali ita kan da hamzatul wasali sai ka kawo ta da ramma sannan kuma harafin da yake bayan ita da harafi ɗaya to shi ma sai ka yi masa ramma misali kamar wato dara za ka gina shi lil majhuli sai ka ce uku tudira uku tudira uku tubira alhamzar da sukun da ramma tar ma kuma da ramma inda ba a cikin magana ne ya zo ba ita alhamzar za ta zo da ramma ita wannan tar kuma ita ce ta uku ita ma za ta zo da ramma haka nan kamar in fa'ala kamar in ulika in ulika bi zaidin in ulika bi zaidin to ɗa'in shine na uku za ka yi masa ramma tare da hamzatul wasali haka nan kuma kamar awan if'alla kamar awan if'alla shi ma za ka kawo shi ne ba na uku da ramma humurra bin roɗari humurra bin roɗari haka nan wato a waɗannan su ne humasiye ko hakanan kuma dukkan su da siyan za ka ce ustukhrijal mata'u ustukhrijal mata'u ko ustughfira min az-zambi awan istaf'ala kenan hakanan awan ifa'ala shi ma dai haka ne ko da yake ba ka sai akan kawo bina'u min majhuli daga gare shi ba tun da fi'li ne wanda yake lazimi a mafi yawa shi bina'ul majhul ya fi zuwa daga fi'ili muta'addi in an kawo shi daga fi'ili lazimi dole sai an ƙara harafin jarra kamar in dalaga din kaga in dalaga tunda lazimi ne tun an kawo shi mubni lil majhuli dole sai an samu kuma harafin jarra un ulika bi zaidin un ulika amma kamar ustuhrij istaharaja da yake muta'addi ne shi ba sai an sa harafin jarra ba za a ce ustukhrijal mata'u ustukhrijal mata'u to shi ya faɗo kunshin wayannan guda tara auna auna auna guda tara ko wa ma ta'il mudawa ake idan ko ya zamo filin ya fara da ta ta mudawa ne idan ya zamo ya fara da ta mudawa ne to urmun tilwaha sai ka ramma ga abin da yake binta harafin da yake binta muna da auna-auna guda nawa ne a cikin auna-aunan mu goma sha tara wanda yake sun fara da tarmudawa guda nawa ne auna-aunan Hmm? guda uku ne da awan ta fa'alala da kuma ta awan ta fa'ala da awan ta fa'ala su kunan su ne kawai suka fara da tarbudawa to ita dai tar ta farkon tun a baya maganar da aka yi ta hada haƙita na cewa dukkan fili wanda yake mamilin majhuli harafi na farko za a yi masa ramma yasa ita ma tar za a yi mata ramma to amma a wannan abinda ake bayani shine harafin kuma da ya zo bayan tafa aka ce to shi ma sai kai masa ramma misali sai ka ce tu'ullimal ilmu ne za ka ce ta'allama fulanul ilma to in ka gina shi lil matul sai ka ce tu'ullimal ilmu ko tugufila daga tagafala tugufila anil mujrim ko kuma tuduhurija bilhajari tuddu horija shi yasa sai zama harufa guda biyu na farko duk sun zo da ramma da ita ta mudawa da kuma harafin da yake binta duk sai su zo da ramma biyola a jere suka zo da su da ramma a jere to a shi yasa in muka hada da taron da yake an fare su da hamzatul wasali da guda ukun da yake an fare su da tarmudawa'a guda nawa ne ya rage mana kenan wanda su a fare su da hamzatul wasali ba a fare su kuma da tarmudawa'a ba muna da bakwai ko muna da bakwai da wanne da wanne kenan a to kafin a fa'ala da fa'ala fa'ila fa'ula fa'alala sai a fa'ala fa'ala da fa'ala ko to su ne kawai suka rage dama bayan wannan duk sauran fi'ilan da suka rage wato ko an dai fare su da hamzatul wasali ko kuma an fare su da tarmudawa ko an fare su da hamzatul wasali ko an fare su da tarmudawa furta bar wato sai mu sake daidaita da ma rumma fi'ili amri ne a irin nan wajen guri ne wanda fi'ili amri da kuma fi'ili mabni lil majhul sai su iya rikicewa su zamo kamar guda ɗaya don idan za ka ce da wani ya haɗa kaya masana daga rammal mata ya haɗa kaya to kana da damar ka ce masa rummal mata a rummal mata a haɗa kayan waje ɗaya ko ko da yake ka iya yin fakke ka ce urumimil mata ka yi cewa rummal mata kamar rudda ne ka yi cewa ruddal mata ko urdudul mata ruddal mata ko urdudul mata duk ka yi faɗa kowanne a ciki to misali kuma shi ita rammaɗin za ka gina ta lil majhuli ya za ka ce za ka ce rumma rumma din nan dai haka za ka faɗa da yadda za ka faɗe ta a sigar fi'ili amri da yadda za ka faɗa a sigar fi'ili mabni lil majhuli halin yana mari duk ɗaya ne sai dai wajen ba da awan ne ake bambantawa yanzu misali rumma wanda yake fi'ili amri in an ce ya awan sa yake ya za ka ci me awan rumma wanda yake fi'ili amri a kowace an zo wajen ba da awon shi sai a yi fakke shi yasa ko da rumma aka ce kamar an ce urmum ne awansa uf'ul uf'ul amma rumma kuma wanda yake fili ne mabni lil mashhuli shi kuma ya awansa yake fu'ila saboda asali rumima ne rumima ne amma haka idgami ya koma rumma haka nan misali kamar rubdat laina هذه براءتنا ردت إلينا وأنها ردت أوانسا فعلت ميكو فعلت فعلت سبب أسلي رددتني رددت أمدا رد fili amri ne sai a ce awansa uf'ul to shi yasa salisa din maf'ulin rumma rumma ne salisa zai hamzi wasali rumma ma'ahu wa ma kaga ita rumma din a wannan baitin an kawo ta da fakki an kawo ta da idgami wanda didde ya halatta kuma misali idan ka kawo fili amrin daga ramma ya zamo kayi idgam to wajen wasanin na ƙarshe kana da damar ka zo da iri uku ka iya cewa rumma ka iya cewa rummu ka iya cewa rummi kowanne kai yayi ita fata saboda ta fi soge ita ramma saboda itibai ita kasara saboda daman abin da ya kawo ai ita kawo sake ne abin da ya fi dama a kasa su an fito sun kalafi a gaisa sa shi yasa an ruwaito fuskoki ukun a baitin jariru da yake cewa zummal manazila ba'ada manzilatin liwa wal aisha ba'ada ula'ika al'ayyani zummal manazila ko a ce zummul manazila ko zummul manazila ko zummal manazila a zub da zarar zummal manazila yake cewa kai kai dinnan abin da ya cancanta gare ka duk wani waje ma da ka koma duk wani gari ko wani gida da ka zauna ba da manzilatin liwa bayan zaman da kai a da ake ce da shi liwa to wajen kakka gan shi da kirki don kirki kan gaba